أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 25 da watan rajab shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 16 da watan 1 shekara ta 2026 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka aljami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 205 ina ga cikin sabon kitabu da muka shiga shine kitabu zakati littafin zakka babban shafitur mai magana kan zakka zan mu tashi ba babe na goma babu ita kunna raulau bi shiqqi tamratin wal qalil min sadaqa al imam bukhari yake cewa babe na goma cikin kitabu zakati yace babu ita kunna baban da ke bayanin ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagen dabino ne wal qalil min sadaqa da dan kadan daga cikin sadaka wannan alimamul bukhari ya kulla ba sunan babe da wa lafazin hadisi lafazin hadisi na ittaqut nara wal shiki tamra yana daga cikin tsarin shi yin kulla babe da abin nan da lafazin hadisi karan kanshi wa Allah madaukin sarki yace masalul ladzina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyatar da dukiyarsu ya karanto da aya har zuwa min kulli thamarat hadisi na 1415 al-Imam al-Bukhari yace haddathana Ubaydullah ibn Sa'id haddathana Abu Nu'man al-Hakam huwa Abdullah ibn huwa ibn Abdullah al-Basri haddathana Shu'ba an Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Mas'ud radiyallahu anhu kale yake cewa lamma nazalat ayatu sadaqa yayin da aka sauko da ayar zakka kunna nuhamil mun kasance muna yin dako mu dau kayan wani mu kai a biya mu don mu samu abin da zan mu yi sarka mu ma mu shiga cikin wanda suka yi sarka faja a rajulun sai wani mutum ya zo cikin mu sahabai fa tasaddaqa bi shay'in kasir yayi sadaka da abu mai yawa da saboda yana da hali fa qalu sai munafikai suka ce mura'in mai riya ne dan riya ne waja a rajulun sai wani ya zo fa tasaddaqa bi sa'in sai yayi sarka da tiya guda fa qalu suka ce inna allaha laganiyun an sa'i haza Allah ya wadata gami da tiya daya ta wannan tawani shi wancan mai diyawa wanda ya diyawa an ce ɗan riya wanda kuma ya bada kaɗan an ce mai Allah zai da tiya ɗaya ta yi kaɗan kenan shi mai manafukai ta kowane ɓangare ba a huta ba daga sharrinsu fa nazalat sai aka sabko da aya allazina yalmuzuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum waɗanda suke zumban masu yin taɗawu'i cikin zakka da harka daga cikin mummunai cikin sadaka da ma wanda ba su samu komai ba sai bakin iya iyawarsu sai bakin iya kokarinsu wannan zargin munafukai ake masu faɗa kalmar can wanda ya kawo jiyawa su ce dan riya ne wanda ya kawo kaɗan kuma su ce inna allaha la ganiyun an haza allah ai ya wadatu da wannan kaɗan kaɗan in za a shiga aljanna hadisi na 1416 al-imam al-bukhari ya ce haddasa sa'id ibn yahya haddasa na abi حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amarna bi sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya umarce mu da zakka da sadaka yace in dalaka ahaduna ila suki sai ɗayan mu ya tafi zuwa kasuwa fatahamala sai yayi dako fa yusibul mudda ya samu mudu guda duka fadan neman ba wai dan bukatar shi ba a'a dan ya samu dai abin da za a ce yayi sarka shi ma ya je ya yi dako ya wuni yana dako ya samu ko mudu guda don ya yi sarka ya ce wa inna liba adhim liyau malimi a ta'arif wani daga cikin su yau yana da dubu ɗari cikin wanda suke da dakon wannan ma'ana can harko a lokacin babu ne to kuma daga baya gashi Allah ya musu buɗi su masu yin dakon suna sarka mutum ɗaya yanzu yana da dubu ɗari sai a same shi da dubu ɗari ma'ana ya zama muluniya hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da goma sha bakwai الإمام يتي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن ماكل قال يكي سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nar ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagen dabino ne wannan shine bangayin baban da Bukhari ya kulla babe da shi lafazin hadisin da ya kulla babe da shi hadisi na gaba dai duka zan mu hada sai mu sharhin su din duka maudu'in su ɗaya ne al-imam yace haddathana بشر بن محمد قال حدث أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري يتي حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تكي cewa دخلت امرأة ما ابنتان wata mace ta shigo tare da ita akwai yara biyu ‘yan mata guda biyu ƙanana lahanata ne ta sa'alu tana roƙo a taimaka mata da abin da zata ciyar da su falam tajid indi shay'an bata samu komi ba a wajena in ji aisha gaira tamaratin banda da bino daya fa adaituha iyaha sai na dauke ta na bata ita fa adaituha iyaha damirul wannan me yake da suna damirul munfasil ne wannan damirul nawasib ne munfasil ba muttasil ba nace fa qasamtuha bain bain ibnatayha sai na raba ta tsare ta fa qasamata sai wannan mace ta raba ta bai na bina ta tsakanin ɗiyanta matan nan guda biyu walamta a kulmin ha ita bata ci ko ɗaya ba suna jin yunwa yaran ana ba ta da binan nan ɗa ɗaya ta tsaga bi ta ba ɗaya guda ta ba ma ɗaya guda ita ta haƙura sun maƙamat fahara ya sannan sai ta tashi sai ta huta fadakhalan nabi sallallahu alaina sai annabi sallallahu ya shigo wajen mu inji aisha fa akhbartuhu na bashi labari da abin da ya faru fa kala sai yake cewa manubtule min hazihi albanati bi shay duk wanda aka jarrabe shi da wani abu daga cikin diya mata kunna lahu sitran minan nar za su kasance mishi sitara ne daga wuta ya kasance hakuri ya tarbiyantar da su ya ladabtar da su ya kula da tarbiyar su har suka isa to zai kasance mishi za su kasance mishi sitara ce shamaki ne daga wuta anan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bayan ayatan ya ambaci hadisai guda hudu daga cikinsa akwai hadisin abi masa'ud ya ce wanda yayin da aka sabko da ayar zaka mun kasance muna yin dako har wani mutum ya zo ya sarka da abu da yawa wannan su ce riyan dan riyan wanda yi da kaɗan su ce sa'i guda su ce Allah ya wadata ga wannan haka hadisin abdullahi abu mas'ud al-ansari cewa annabi sau yana umartan mu da zakka da hadisin ittaqunna rawlabi shiki tamra da hadisin aisha cikin dabino daya sharhi yake cewa ma'ana tasbitan a cikin ayar da Allah yake cewa tasbitan min anfusihim tasbitan kin wannan ayi tasdiqan wa yaqinan gaskatarwa kuma da imani haka al-Imam Sha'abi yace wa huwa hassun ala infaqi hafida azabu rasuwa ne akan ciyatarwa a cikin biyayyar Allah wa wa'adullahi ala zalika bil ithaba kuma Allah yayi alƙawalin zai ba ma mutun lada wa qala qatada qatada yake cewa ihtisaban وكان الحسن إذا أراد أن ينفق تثبت أنس يا كسنتي حسن البصري idan zai ciyatar da dukiyar shi sai ya tabbatar in dan Allah zai yi sai ya zartar da wannan sarkar wa illa in ko ba haka bane amsa ka sai ya fasa ya rike dukiyar shi in ya ta ya binciki zuciyar shi wannan abin da zan bada dan Allah ne sai ya bada in ya ga cewa akwai wani abu na riya ko akwai wani na dan a ce sai ya fasa waljannatu albustan urrabuha al-ard al-murtafi'a liko wannan tafsirin kalmomin da ke cikin aya ne wa qawluhu hadar Allah yake cewa ay waddu ahadukum shin dayan ku zai guri an takunu lahum jannatu min anabin kasance yana da gonakai na inabi har zuwa karshen aya yace darbu masalul amali in kana da'ian misali ne kawai Allah ya sanya na aiki in ya kasance da'a ne fa asa fa hatarqat amaluhu aikin da'a ne fa asa ya saba ma Allah fa tarkata amaluhu sai ayyukan shi karshe suka kone kama qalibun umar kama yadda umar kai ya faɗa da ibnu abbas sai ce fatabdul ahwaj ma kanu ilaiha sai gonar ta kasance mafi lokacin da ka hi kaunarta kama sal rajulun kana lahu jannatun wa kanzun kaman misalin da ya kasance yana da gonakai yana da taska ta dukiya yana da yara ƙanana wanda basu amfanin shi yan jinjire ne ƙanana kawai yana cikin jiran wannan garka ita sa a ran shi ta kawo alheri ta taimake shi ya rike yaran shi kawai su a sabatin naro isaran sai guwar iska ta zo ta kona wannan gona gaba ɗaya ta bar shi da yara yan ƙanana ba abin da zai ciyar da su ya ce fi hasa mumun shadid cike da iska mai tsananin zahi fahatar katkau sai ta kone kenan wannan misali ne Allah ya bada ga wanda yake kamar yadda wannan bawan Allah ya ci guri a zuciya ta wannan gona tashi saboda ga yara ƙanana wanda ba su amfana kansu ba su iya ci da kansu kawai shi suke jira 'yan ƙanana kuma sai ga gona ya sa mata ta yi gwanin kyauta haɗi yana ta gurin cewa alhamdulillah zai rike iyan shi kawai sai da ta kai gurin girbi kawai sai ta ƙone ta gani tsarar da zai shiga tsananin lokacin da yake tsananin buƙatar abin nashi a lokacin ya ƙone yake amfana shi to shi ma mai riya haka nan ne gobe kiyama lokacin da ake tsananin buƙatar aikin da'a a lokacin sai an nuna mashi ladan an ce gashi kana ga ladanka na sarkaka da kai da na zumuncinka da na kaza ya zo amsa hai a ce kuma ai riba dan Allah kai ba sun kone sun lalace kai ma banza to kamar yadda wancan yake tsananin bukatar abun bai biya mashi bukata ba shi ma wannan haka mai riya sai kiyama yana cikin tsananin bukata abun kawai sai yake biya mashi bukata hadisi abi mas'ud bukhari ya hudo shi cikin tafsiri daga gundur daga shu'ba wafihi daga cikin shi yake cewa huna a nan gurin bisa'in da tiya guda muslim ya hudo shi daga hadisin jama'a daga shu'uba ma'anar da ya ce nuhamil shine muna daukan dako mu ba wani ya biya mu nan ya ce fata saddaka bi shay'in kasir wani ya zo yayi sadaka da abu mai yawa wanda yayi sadaka da abu mai yawa nan shine abdurrahman ibn auf yayi sadaka bi nisfi malihi da rabin dukiyar shi gaba ɗaya raba ya kawo rabi wa kanal malu samaniyata alafa dinar duke shi ta kasance dubu takwas ne dinare dubu takwas ne zakar ibn tin ibn tin haka ya ambata idan mutum ya sawwara abin yadda zai ga yawan duke ko a yanzu ne kaga yadda zinare yake da tsada yake da kima yake da daraja to in aka ce yana da wajen dubu takwas kuma ya kama ya raba shi biyu ya kawo rabi ya ce a bada dan Allah to munafukai sa suke cewa wannan airi ya ce ibn tin ya ambace shi faƙalu suka ce mura'in suka ce ɗan riya ne zai zo cikin kitabun tafsir arba'ata alafi dirham dirhami dubu hudu ne ko kuma dinare dubu hudu cikin asbabun nuzul na al'imamul wahidi cewa annabi sallallahu ya zaburar da sahabbai akan sadaka sai abdurrahman ibn auf ya zo da dinare dubu hudu rabin dukiyar shi ne a ran nan yayi sarka da shi a ran nan kuma asim bin adi bin ajlan yayi sarka da mi'ata wasqin min tamr da dabino wasaki abin nan wasaki 100 na dabino shi ma abu ne mai yawa idan muka auna tunda ausuki nawa ne ausuki biyar ne yake isa zaka tiya 300 ausuki biyar tiya 300 ne to kuma shi ya ka ausuki 100 yace waja'a abu aqil bi sa'in min tamr abu aqil shi kuma akasin sa yazo da tiya ɗaya ta dabino saboda ita yake karhi ita yake da falamazahumul munafiquna gaba ɗayan su munafikai suka gama suka ce wancan masu yin diyawa yan riya ne wannan kuma wanda suka kawo dan kadan suka ce inna allaha laganiyu an sa'i haza Allah ya wadatu da tiya ɗaya za a shiga aljanna fa nazalat hazihi alaya sai Allah ya sabko da wannan aya cewa allazina yalmuzuna almudawina bis sadaqat waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in wani mutum da yace yazo yi sadaka da tiya a cikin wata ruwaya ce bi nisfi sa'in da rabin tiya ne ma aka ce a wata ruwaya aka ce bi nisfi sabura da rabin sabura guda kamu guda na hannu shine aqil shine abu aqil kamar yadda yazo cikin bukharin a wani guri daban a can gaba cikin hadisin da zai zo na 4668 al-Imam al-Bukhari ya bayyana kyarara cewa wanda ya bada tiyar dabinin ko rabin tiyar dabinin shine abu aqil a cikin sahihi muslim cikin kissa ta ka'ab ibn malik yace kun aba haisama shi abu haisama shine wannan wanda ya bada abin gagin abdurrahman ibn nijar al-ansari shine yayi sarka da tiya da dabino munafikai suke abin gagin shi suke zumban shi suhaili cikin ta'arifin shi yace abu aqil sunan shi hathas ahadu bani anif al-mulmuzun al-mulmuz rifa'a ibn sahal shi kuma wanda yake yin lamzikin shine rifa'a ibn sahal a cikin ma'ani ma'anil qur'an na al-imam al-farra rahimahullahu ta'ala hassan nabi sallallahu alaihi sadaka fa ja'a umar bi sadaka yace annabi ya zabar akan sadaka ayi kyauta sai ayi sadaka sai je umar ya zo da sarka shi usman ya zo da sarka mai yawa abu aqil ya zo da tashi el kadan har zuwa karshe cikin tafsirin sa'alabi daga abi salil yace wa qaba rajulan ala hayy fa qala wani mutum yayi tsaye yake cewa haddasani abi babana bani labari ko ammi cewa shi ya halarci annabi sallallahu alaihi wasallam man tasa ya tasaddaqu liman bi sarka ashhadu lahu biha yawa zai yi sarka daga cikin ku in mishi shaida cewa dan aljanna ne sai wani mutum ya zo wa bilbaki aksar qamatun minhu a baki gaba ɗaya babu wanda ya yi shi gajarta ya kudu na katan yana jare da taguwa shi la arabil baki a hasan minha a baki ya kafa babu wanda ta hita taguwa da ta hita kyau kala yace hiya zu badanu ha sadaqatan da ita da cikin ta gaba daya da jinjirinta ya ma'aikin Allah na bada ta sarka dan Allah kala sai yace falama zahu rajulun sai wani mutum yayi ya mushi zumbe yace innahu yatasaddaqu biha wa khairun minhu gashi yana sarka da taguwar da ta hishi kyau ma shi wada ne wanda ya kasance babu wanda ya hishi gajarta a cikin baki kuma taguwa ba wanda ya hita wannan kyau a cikin tagonin madina shine wannan manahukin yace gashi yayi sarka da taguwa da ta hishi kyau faƙala ya ce he annabi ya ce bal huwa khairun minka wa min habari ya hika alheri ya hita guwa alheri annabi sai da ya faɗa so uku aka sabko da wannan aya a nan gurin da yake cewa inna li ba'dihim al yawma lami'ata alf wanin sa a yau yana da dubu ɗari ma'ana annahum kanu yatasaddaqu da bima yajiduna wancan lokacin suna sarka ne da abin da suka samu wa haula yakunzuna al mal su kuma na yau masu kuɗin yau yake nihi suna taskace dukiya ne wala yatasaddaquna ba su sarka wannan yake nuna mana fifikon sahabbai ga wanda suka biyo bayansu wa fihi a cikin hadisan nan ma kana alaihi salafu min tawadu akwai bayanin abin da salaf sahabbai suke akan shi na tawadu da kaskantar da kai wal hirsu alal khair da kwadayin alkhairi kaga basu da ko dala bai da ko biya yana kwana masallaci yana jin an sabko ayar da ke kwadaitawa a sarka ya tashi ya je kasuwa ya shiga dako dan saboda mi dan ya samu abin da zai yi sarka ba dan ya ci ba ba dan ya yi kuɗi ba ba dan ya yi tanadi ba wasu imarihim anfusin fil mihani wal khidma su yi amfani da karan kansu wajen aiki na gida aiki da kuma hidima don a biya su su samu abin da za su yi sarka da shi ragabatu minhum fil wuquf inda hududillah dan su ba da haddin Allah wal iktida'u bi kitabi su yi koyi da littafin Allah a ce su ma sun shiga dai sahun wanda suka yi sarka wa kanu la yata'allamuna shay'an min alquran sun kasance ba su karanta wani abu daga alqur'ani illa lil amali bihi sai dan su yi aiki da shi to suna jin ayar da ta zo tana bayani kan sarka da kaza za su tashi su je su yi dako don su yi aiki da ita wa kanu yahmiluna ala zuhurihim lillah suna daukan dako a bayan su su daukan ma mutane su yi sarka da kayan saboda ba su da dukiyar da za su yi a wancan lokacin a ciki yace ibn al-mulakin wa fihi haddun ala sarka bil qalil ciki akwai zaburasuwa cewa mutum yayi sarka da abin da ya kasance yake da komin kadan kinshi kamar yadda ya gabata aisha a nan da ta bada dabino guda ɗaya don katta mai da mai roƙo ne ya koma hannun shi a taɓe babu abin da zata ba shi ba abin da zata bada a gidan amma ta bincika ta nema ta leƙa can ta leƙa can ta samu ƙwayar dabino ɗaya ɗaya ta je ta beƙa ma wannan mai abin gani kamar yadda an rawaito cewa ta ba ma mai roƙo wata rana ƙwayar inabi guda ɗaya faja'ala ta ajabe ki ta mamaki faƙada ta ce kam tara fi hamin misƙali zarra nawa nawa kake gani in an mai in an misƙali zarra ba Allah ya ce fa man ya'mal misƙala zarratin khairan yara misƙali zarra ai mun san dan kwaye komayya to aka limka shi kwaye komayya nawa zai yi darira ce duk da kare na shi kenan wajen Allah ba kaɗan bane tunda Allah ya ce misƙala zarra ma kai za a baka lanin shi wa mislu kwatankwacin shi faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da bi tamimatul hajimi ce la ta haqiranna min al ma'ruf shay'an kada ka raina komai daga cikin aikin alkhairi ko mun kankanta shi walau an ta za'a min dalwika fi ina il mustasqi ko ko da a ce ka ɗauki makayinka ne guganka ka zuba a cikin ƙwarya ta mai neman sha kakkare na aikin alkhairi ma'ana ko bakin ruwa ne zaka bada na sha ka ɗauka ka bada wa qasmatul mar'a wannan mace ta raba da binan nan guda bi tsakanin diyanta saboda abinda Allah ya sa na cikin zuciyar uwa na tausayi da rahama gami da diyanta Allah maɗaukin sarki ya sa tausayi da rahama a zuciyar ma'aihiya da tana iya rasa ita ta kwana da yunwa su su ci wa fihi annan nafaqatu alal banati wa sa'i ayyin min afdali a'malil birri al mujanniba minan dari daga cikin hadisin na abinda zan mu doka na ilimi da fa'ida cewa ciyatarwa akan iya mata da kuma mutum yayi kokari akan sauke nauyinsa da tarbiyyarsu yana daga cikin mafi girman ayyuka na alkhairi wanda suke nisantar da mutum gami da wuta Aisha ta kasance ta hi kowa tana da ci wanda sun hi kowa alkhairi da kuma kyauta ta ba ma bani a hari an gona ta ba ma yan uwanta ɗiyan yan uwarta gona adat mi ata alfa dirham kuma ta taɓa ba da dirhami dubu ɗari wa ata kafara ce min arba'in raqaba a kafara ta rantsuwa da ta yi ta taɓa yin rantsuwa kuma za ta yi kafara rantsuwa ta yantar da bawa bawa arba'in akan madadin madadin bawa ɗaya da ake yantawa wakila aka ce fa'ar zalika fi nazarin mubham ta aikata haka cikin alwashi wanda yake riyahi wa kana tara anna halam tufi bima yalzamuha tana gani a haka ma bata sabke abin da ya hau kanta ba وأعطت وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف درهم كما تاتي مكاما المنكدر تكين كتابته وزن دورا مش هانسا بعشرة آلاف درهم درهم دبو دلي كاغا وانا دكي نونا مانا Aisha Allah rai tana daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan kyauta masu yawan sadaka wanda wannan in mutum zai bibiyi yayi bahasi akan kyauta da alheri na wannan ya kai ayi bahasin takharruji kyauta da abin ga hadisan da suka kawo na kyauta Aisha radiyallahu ta'ala anha shi yasa duk wanda ya kasance yana karatu yana bincike a kullum ba zai rasa ba yanzu anan athar in kadai da muka kawo sun kusa wannan sun kai wajen guda biyar to biyar kadai wannan in mutum zai bibiye su sun kai ba sun takarruji akan judin Aisha kyautar Aisha da kuma abin gakinta a cikin hadisai shi yasa kullum muke gani malaman hadisi ba su rasa abin cewa cikin bahasi da bincike al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa a gargashin yace qala shaykhu izzuddin taqdirul aya misal misal tad'ifu ujurul ladzina yunfiquna amwalahum wannan mun wuce shi cikin tafsirin wacce aya ce mun ga fa'idarta yace wa inna li ba'dihim al-yawma la mi'ata alf wanin su yana da dubu dari yace ashara bi zalika ila ma kanu alaihi min ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam min qillati shay abinda yake so ya nuna mana cewa abinda sahabbai suke akai na karancin abun hannu a wancan lokacin na annabi sallallahu wa ila ma saru ilaihi ba'dahu min at-tawsil li kasratil futu da kuma abin da suka kasance daga baya abin da Allah ya musu na budi na yawan alkhairai na kuma yawan abin da suka samu na budi na Allah madaukin sarki kuma haka ne sunna ta Allah duk wanda ya kasance ya sha wahala kan wani abu to zai gani daga baya kuma Allah ya mushi budi cikin abin ta yadda wannan abun hamma ya tuna yana mamakin cewa da wannan abun kaza ma ne yahi karhin shi wama a zalika fakanu fil ahadil awwal amma duk da haka a zamanin harko ya tasaddaquna bima yajiduna walau jahidu suna yin sadaka da abin da suke samu ko mun kadan kin shi yayi nuni ne zuwa ga wannan karshen khalifanci yadda sha'anin su ya koma yadda suka kasance budi ya samu a gare su sai babi na 11 babi na 11 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ke cewa babu sadaqati sadaqati shahihi sahih baban da ke bayanin sadaka ta ashahihi mai kwaburu a sahihi kuma wanda yake lahiyayyi liƙaulihi ta'ala don Allah yana cewa an fi kumin mara zakanakum ku ciyatar daga cikin abin da muka arzita ku min kabli an yace ahadakum maut kahin mutuwa ta zo ma ɗayan ku har zuwa ƙarshen aya da faɗar Allah ya aihuwar lazina amanu an fi kumin mara zakanakum ya ku wanda ku ba da gaskiya ku ciyatar daga abin da muka arzita ku min kabli an yati ahadu an yati yawmul la bai'un fihi kafin wani ne yazo wanda ba saye da sayarwa a cikin shi ma har zuwa karshen aya anan gurin azzaimi ibn al-munayyir a cikin talhisin abin da ya faɗa Allah mashi rahama yake cewa a cikin talhisin abin yace munasabatul aya li tarjama alaka aya da tarjama shine ma'anar tahzir min at-taswif tana nihin ta tsoratar da bawa gami da cewa yau nayi gobe nayi aikin alkhairi haka zuciya take da shaidan sai su ga musu ta ce maka a war wannan aikin alkhairin sai gobe sai jibi sai gata wal infaqu da tiyatarwa istibadan li hululul ajr saboda kana ganin cewa wai ajalin sai a nan gaba sai a nesa ne zai zo wastiglalan bi tulul amal kuma ka rika ribatuwa da abin nan ka shagal ka shagalti da tsawon guri kana sai nayi kaza zan yi kaza sai nayi kaza zan yi kaza wa targhib fil mubadara fi sadaqa kuma ana zaburaswa akan mutun yayi gaugawa akan yayi sarka qabla hujumul maniya kahin mutuwa ta haɗo maka ba zato ba tsammani wa fawatul umuniya da kauce ma guri ba wanda yake cika gurin shi duniya yake bari ya bar su ya bar duniyar da cike da gurace gurace wal murad bi sihha fil hadis abinda ake ni'i da lahiya cikin hadisin yace mallame da kulfi maradin kawo wanda bai shiga ba cikin rishin lahiya da an kusan ana jin tsoron mutuwa sai ya yi sarka a lokacin da ajalin shi ya yanke da gurace-guracen shi duk sun yanke kamar yadda ya yi nuni ana hadisin da zai zo nan gaba hadisin da alimamul bukhari ya kawo hadisi na 1419 rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa haddasana musa bin isma'il haddasana abdullahi haddasana umar bin al-qaqa haddasana abu zur'a haddasana abu hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi ce ya ma'aikin Allah ayyu sarqata a azamu ajaran cikin sarkoki wace sarka ta hi girman lada haka sahabbai suke suna kokarin neman al-afdal mafifici a cikin duk abin da zasu kala sai ce anta saddaka shine kai sarka ma'ana anta tasaddaq wa anta sahihun kai kana lahiyar kalau shahihun kuma kana qabru kana son abun yana cikin zuciyarka kana kauna shi ka ɗauka ka bada takshal faƙar kana tsoron talauci wata amalu gina kuma kana ƙaunar wadata ka ɗauka ka bada wala tumhil kada ka yi jinkiri hatta iza balagatul hukum har sai rai ya zo jijiyar wuya kulta ka rika cewa li fulanin kaza abawa na kaza li fulanin kaza abawa na kaza wa kad kana li fulan hakika ko ya riga ya zama na wani ko ka faɗi ko baka faɗi ba ya riga ya zama na wani yana nufin wasiya mutum ya kasance yana tara dukiyar shi bai ya sarka bai ciyatarwa sai ya ga alamun cewa barin duniya zai yi yadda an ba shi dama cewa ya yi wasiya ɗaya bisa sulusun dukiyar shi amma dai ba ladanta zai samu kamar ladan da yana rayuwar shi yana yawon shi yana ƙaunar dukiyar yana santa yana tsakiyar nema yana bukatu in yi kaza in yi kaza amma ya daure ya gudo ya bada ta lullum kawar da sai ka je kana gargara gab da mutuwa ka ce abawa na kaza in nan muta abawa na kaza shi yasa Allah madaukin sarki da ya san wannan dan adam da wannan wayan da wannan dabara sai aka sa maka iyaka bakin ɗaya bisa uku ka wuce na tunda alahiyar ka lauka ki bada sai da ka je gargara kaga barin duniyar zaka yi dukiyar ba ta amfane ka ba kama magada ke ta haya ce to daga ɗaya bisa uku an baka wannan dama kai ka haɗa dukiyarka ba an hana maka gaba ɗaya amma dai bakin ka ɗaya bisa uku kai ya wuce na in jika talatin kake da ka ta wuce jika goma jika ishirin ba an ba ba an barka ka shige ta ba وقال الخطابي الإمام الخطابي أبو سليمان يكي cewa rahimahullah ta'ala fihi anna al-marad yaqsu yadul malik a cikin hadisin nan mun fahimci cewa ashe rishin lahiya tana takaice hannun mai mulkin abu an ba da mulkihi daga wani bangare na mulkin shi abun naka ne amma rishin lahiya wadda har an hudda tsammani ta sa abun ya zama baka da cikakken mulki akan abun dan an hana maka kayi wasiya da dukiyar gaba daya وأنه وأن سخاوته بالمال في مر لا تنو سيمة البخل kuma mutum ya kasance kyautar shi da yawan badawa da ya ga alamun mutuwa bai ya hudda mushi siffa cewa wani marawaci ne matukar bai bada ba sai da aka kai gargara da ya ga wannan alamun ko da shari'a ta amince an ɗauka cewa eh a bada ya yi wasiya a ba wani kaza a ba wani kaza da ya samu ladan to amma dai wannan bai hudda mushi cewa sunan shi marawaci saboda gashi nan gurin annabi ce an ta saddaka wa an ta sahihun shahi ka yi sarka kana lahiyar kalau kuma kana kwaɗayin dukiya kana kwabru ya ce fali zalika sharɗu sai hatil barin fi shuhi bil mali li annahu fil halataini yajid lil mali waqa'an fi qalbihi yace saboda haka ne aka sharɗanta lahiyar jiki fi shuhi a cikin kwabru bil mali da dukiya li annahu fil halataini saboda yana cikin hali guda biyu ya ji lil malu wa kan fika yana samu a cikin dukiyar tana da matsayi a zuciyar shi yana lahiyar shilau kuma yana kwaburan dukiyar yana son ta to a wannan lokacin dukiyar tana da matsayi a zuciyar shi ya dauka ya bada sama da wanda yana tunda yana zaton cewa zai rayu a cikin duniya kuma yana tsoron hwada a cikin talauci wa ahadul amrayn lil musa wa salisu lil waris dayan ya kasance na wanda aka ma wasiya ne na ukun sai zama na masu gado ne li annahu isha abdarhu ya ga dama sai sai rusa wannan wasiyar kirmani yake cewa ya tamila an yakunu usulusul lil musa lahu duka zancan abin nan ne yake rahimahullahu ta'ala akan abin da ya shafi wasiya yana takaice ya kasance duk wanda ya kai halin gargara ya kai halin abin nan sarkashi ko da ya yi ta shari'a ta ba shi dama an ce yana da iko ya yi wasiya in na mutu abawa na kaza abawa na kaza to amma ba sarka ba ce wadda ta kama sunan sarka ta hudda shi daga sunan marowaci sunan shi dai marowaci matukar a rayuwar shi bai kasance ba yana yin wannan abu bai hudda mu shi yasa ma aka sa mishi iyaka aka tsaida mishi daga ɗaya bisa uku baka da ikon wucewa kuma ya fasa bai kara tara zancen to kaga irin wannan shine wanda yake nuna cewa mutum wayo ne na dan adam Allah kuma dauki alaya alam man khalaqa huwa al-latiful khabir Allah madaukin sarki di ya san sharrin bayan shi di ya san wayo da dabara da hila da dan adam yake yi can kana zaman ka sai da kaga alamun cewa tahiya zaka yi rada ka bada wasiya cewa in na mutu aika ko makaranta an zo gina in ta wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba a gina sai dai a ba magada dukiyar su da makwatankwacin shi da shi da mara lahiya duka da wanda ya hau ya hau teku ya hau jirgin ruwa da wanda mai mai ciki wadda ta, ta cikin ya dan kwan biyu dukkan su ba amsa wasiye su saboda an san cewa suna bisa kan gab da mutuwa suna gab da mutuwa duk wanda ya hau jirgin ruwa su yi bulaguro ce da Allah kazan nan abawa ne abawa ne shi ma daidai yake da mara lahiya ko mai ciki ita ma ta dau wasiya ta ce dukiya ta aba kaza aba kaza suna cikin wanda ake hana ga salahi salo amma an hana su tasarrufi cikin dukiyar su yadda ya kamata me yasa dan saboda suna ganin alamun mutuwa ce suna bisa gargaran mutuwa qala al-harbi harbi yake ce asuhu salatu asalatu wujuhin wannan hay tana mani al-imam ibn al-arabi al-qadi rahimahullahu ta'ala yana tattauna mas'alar sayu har wanda ya hau jirgin ruwa shi ma daidai yake da wanda ya kai gargara ba a amsa wasiyar shi in ta kai sulusi ba a kai kaza sai kawo ra'ayin wani malami wanda yake cewa rahimahullahu ta'ala shi kuma bayya ganin cewa mara lahi wanda ya hau jirgin ruwa mai mukarana shida mara lahi da ya kai gargara ba zan musa shi ba yace eh yana da gaskiya da ibn al-arabi yayi ta'aliki yayi raddi a gare shi yace yana da gaskiya saboda bai taba hawan jirgin ruwan ba ne duk wanda ya hau jirgin ruwa ya san cewa mutuwa ce ja urga ta nan gurin ba zancan an yi kyautata zaton mutuwa ƙalal harbi harbi ya ce a shuhu salasatu wuju ƙwaburo guda uku ne ahadu ha na farko an ta akuza mala akika bigayar haƙi ka amshi dukiya ɗan uwanka ba tare da haƙi ba ibn mas'ud yake cewa ma da ma udiya ma aqdiru ala man'ihi yace ma udiya ma aqdiru ala man'ihi bazan bada abinda nake da iko akan hana shi ba yace zakal bukhul wannan ita ce rawwa abinda mutum zai bada shi zai bada bai da ikon hana shi wa shuhush ita kuma qabru an ta'khudha mal akhika bi ghair haqiqa amshi dukiya dan uwanka ba tare da haƙi ba wani mutum yace ma ibnu umar inni shahim ni mai qabru ne yace in kana shuhuka la yahmiluka la an ta'khudha ma laysa laka fa laysa bi shuhuka ba asun yace idan ya kasance qabranka baka iya dauka baka dauko na wani ba ka ci na wani to wannan qabran naka bai da laifi inda naka ne kake qabra rikewa to wannan ba qabru bane mai laifi qabru mai laifi wanda zai wuce har kana gama da na wani ka cinye na biyu ya ce maru abinda aka rawato daga abi sa'idin al-khudri ce ashuhu man zakatu wa diharul haram yana fassara mana shuhu ne a shari'a qabru a shari'a shine hana zakka da kuma tarin haram na uku abinda aka rawato cikin wannan hadisin kare yake cewa wallazi yubarru min al-wujuhi salasa abinda da yake kwabutar mutum daga cikin qabru da wannan guda ukun shine hadisin da aka rawato yake cewa bari amina shuhi ya huta daga qabru wane ne man adda zakata wanda ya bada zakka wa ƙarar daifa yake karɓar baki wa a ɗafin na'iba in musiba ta taso yana iya ba da gudunmawar shi wannan guda ukun in mutum yana yin ya huta daga cikin ƙwabro mai tsananin rawa mana a cikin mugis yake ce a shehu ablagu min al min al bukhul ƙwabro ya hi rawa tsanani wal bukhul fi afrad al umur ita rawa tana daga cikin bangare na ƙwabro wa khawasul ashiya wa shuha am shi shuhu ya gama gabaki daya wa huwa kal wasful lazim min qibla tab wal jibla qabru shi wanda ya kai inda mutuna hamma kan shi bai ma hakkan shi bai yi ma saboda hamma tara fa fihi daga cikin hadisin na anna amal bur kulluha idza sa'iba kana ajruha azam mun fahimci cewa ayyukan alkhairi ayyukan da'a dukkan su gaba daya cikin wannan hadisin da bukhari ya kawo idan aikin da'a ya yi tsanani ya yi wahala a zuciya to ladan shi ya yi yawa saboda mai kwabro wanda yake bukatar dukiya yana cikin lahiyar shalau yana jin tsoron talauci yana kaunar wadata to sarka badawa tana da wahala a gare shi kuma shaidan yana yawan ce mishi yana yawan wannan mishi taswili da zayyana mishi dukiya da tsawon guri cewa da sauran rayuwa kaza ka kai lokaci kaza da kuma cewa in kana bada talauci ya zakai faman tasaddaka yace duk wanda ya sarka a cikin wannan halin ya zabi ladan Allah madaukin sarki akan sa ran shi to ya kubuta yana nuna cewa yana da kaunar ladan Allah amma wanda iza ta sadaka inda khuruj nafsi zai sarka a idan ran shi zai huta ana jin mishi tsoro cewa masu magada ne yake gudun ma dukiya wal jawru min fi'lihi da kuma zalunci ne cikin aikin shi maimun ibn mihran yake cewa inna ruqyata imra'atun hisham mata to ta ga kullu mamlukin laha yace ruqaya matan hisham ta mutu ta yantar da dukkan wasu bayinta gaba daya maimun sai ya ce ya asuna laha fi amwalihim marratayn saban ta saba ma Allah so bi cikin dukiyarta yabkhaluna biha ga rawa sun yi wa hiya fi aidihim tana hannunsu fa iza sarat li ghairihim asrafu fiha da ta koma hannun wani kuma suka yi israfi mun san cewa israfi haramun ne ka kama in zaka yi sarka gaba ɗaya tsaka tsakiya ake so ka kama gaba ɗaya ka bada aka zamna cikin talauci babu wannan shi ma haramun ne israfi ne to kuma ya kasance kai dukiyar da take hannunka kayi rawa ka hana kuma da ta shiga hannun wani kuma sai kai israfi kenan zunubi bi kai tana hannunka rawa ta shiga hannun wani kuma israfi kenan duka dai babu zancen lada ko ɗaya a cikin aikin sai babe na gaba al-imam al-bukhari ya ce babun babe kenan wanda bai ambaci komai ba a karkashin shi babe ne muhimmal anan wajen kuma haka ne bai ambaci tarjama ba yace kazalil aksari haka yake mafi yawancin nusakh wa bihi jazma al-isma'ili haka al-hafiz al-isma'ili ya tabbatar cewa baban haka yake wa saqada li abizar a cikin nuskha ta abizar babu ita babu wannan babun kin fa ala ruwatihi idan an ruwaito wannan babe to tarjama ce fadl sadaqati shahi ta abun nan sarka ta mai kwabru wa ala ruwayati ghairihi akan ruwaya wani shi to bi manzilatil fasl ne inhu ya rarrabiya ne tsakanin wancan hadisi na 1420 al-imam al-bukhari ta hadathana musa bin isma'il hadathana abu awana an firas an sha'bi an masruq an aisha radiyallahu anha anna ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu daga cikin matan annabi alaihi salatu wasalam qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuqan cikin mu wace ce ta gaugawa tardaka wadda za ta yi rigai rigai tardaka ma'ana in ka rasu ka bar duniya wace ce wadda za ta yi gaugawa tardaka wannan tambaya yanzu ba za a ce ba sun tambaya annabin Allah kan gaibu a matsayin su ba san ba cewa mutuwa gaibu ce ba wanda ya sani zai tambaya annabi sallallahu alaihi irin wannan tambayar cewa in ka mutu cikin matanka wace ce za ta bi bayanka da farko kamar zai zama na suka a gare su suna tambaya akan abin da ya zama na kadara ce gaibu ne sha'anin wane zai mutu wane zai bi bayan shi ai sha'anin gaibu ne me amsa saboda sun san duk da cewa abin gaibu ne amma annabi alaihi salatu wasalam wasu daga cikin abubuwa na gaibu Allah yana sanar da shi suna tambaye shi la'alla ko Allah ya sanar da shi hakan kin kuma sai Allah ya kadarta ya sanar da shi kin sai ya ba su amsa kala sai ce atwal kunna yadda wanda ta hiku tsawon hannu yace fa aka zu kasabatan sai suka samu kartajiya ya zara'una ha suna ta aunawa da zara'i fa kana sauda atwal hunna yadda sauda ya ta kasance ta yi su tsawon hannu sun dauka tsawon hannu na zahiri a auna hannun wani shi yafi tsawo fa alimna ba da annama annama kuma nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba su amsa sai ba su ita arhe da ba yadda za a yi ba za su fahimci komai ba saboda wanda zai mutun koma wane ne daga cikin su dan adam a ce mishi wane ne zai riga mutuwa sai ba su amsa da arhe take ba wanda za su iya azama wannan amsa sai ya ba su wannan amsa yace sauda ita ce mafi tsawon hannu fa alimna ba da annama kanat dole da hasadaka sai bayan wannan suka san cewa tsawon hannun sarka ake nihi wa kanat asra'una luhuqan bihi ita kasance ita ta hisu gaugawa tar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat tuhibbu sadaka ta kasance mace ce mai yawan son sadaka ibnu battal yake cewa hazal hadisu saqata minhu zikru zainab bittifaqi ahli siyar wannan hadisin kowar mu kare sharhin shi dai kahin akai taujihin al-imam rahimahullahu ta'ala ya ce abdurrahman ibn abza yake cewa sallaitu ma umar ala zainab binta jahash ummul mu'minin ni nayi sallah tare da umar akan zainab binta jahash uwan mummune kul sai ya ce inna ma huwa garin ba'dur ruwat wasu daga cikin marawaita ne suka yi kuskure wannan na tsallake sai an komo baya a gane ibn al-mulaki yace kaza huwa sabitun fi kullun nusakh bi ghairi tarjama haka yake a cikin dukkan nusakh ba tare da tarjama ba kamar yadda muka faɗa haka yake wajen masu sharhi ya shiga babai na farko Muhammad bin Umar yake cewa hazal hadisu wahila fi sauda wa fi sauda wa inna ma huwa Zainab wannan hadisin an yi kuskure an bacin sauda a cikin shi inna ma huwa Zainab Zainab ce a cikin abin a cikin hadisin ina aka ambaci sauda a ciki an sha'abi an Aisha radiyallahu yawa fa kanat sauda saudatu adwaluhunna yadan sauda ta kasance mafi tsawonsu ne a hannu ka gashi hadisi a bukhari amma da ittifakin malamai kuskure ne ambatan sauda yace wahiya awwalu nisa'ihi lahuqan bi ita ce farkon cikin matan shi wadda ta tarra shi ita Zainab Zainab ce ba Sauda ba wa tuwfiyat fi khilafati Umar kuma ta rasu ne a halifancin Umar radiyallahu anhu wa baqiyat Sauda ita kuma Sauda ta tsaya tana nan daren ta har zuwa Shawwal shekara ta hamsin da hudu a madina a khilafa halifancin mu'awiya wahiya a sabatu inda na shine tabbataccen abu a wajenmu muslim ya rawaito abin a yadda yake akan daidai kin ta hadisin talha ta bin yahya ibn talha daga aisha binti talha daga aisha khalatuha ta ambata cewa zainab binti jahas wa sababu dole yadda sababin tsawon hannunta ta kasance tana aikin hannu kuma tana sarka ibn battal ya ce saka da min hadisi zikir zainab cikin hadisin nan babu ambatan zainab li'annahu la khilafa bain ahlul asar yace ba sabani tsakanin malaman sira da malaman hadisi cewa Zainab ita ce farkon wadda ta mutu bayan Annabi sallallahu daga cikin matan shi Abdurrahman ibn Abza yake cewa nayi sallah tare da Umar akan Zainab binti Jahash ummul mu'minin qultu nace huwa izan galbu ba'dur ruwat kenan takaice dai ibnu Malik yace ambatan sauda kuskure ne daga cikin wasu daga cikin marawaita yace wal ajab abin mamaki annal bukhari lam yunabbihi alaihi bukhari bai hadakar da mu kan haka ba wala man ba'a da haka wanda suka biyo bayan shi kaga nan gurin yake nuna mana cewa ilimi sha'ani ne na Allah babu wani wanda zai kasance kamar da Malik yake cewa rahimahullahu ta'ala da Ahmad man allazi ya'ri min al-waham wal iska wane ne ya isa kubuta daga kuskure da wahami babu shi sai Allah da manzon shi amma in dai matukar mutum dan adam ne zai kasance zai kasance an samu kuskure cikin duk abin da zai rubuta gashi nan bukhari bittifakin malamai amma saukan littafin nawa aka yi a gaban bukhari mutum dubu ɗari suka dubu ɗari ba goma suka nasakhi hadisin a wajen bukhari suka nasakai suka ɗauke shi gaba da gaba bayan ya wallafa shi amma duk zuwa da zan wannan ba wanda ya kawo akan cewa an batan zainab a nan wannan sauda kuskure ne ba ita bace zainab ce ya ce ta ɗan annaba azum hamma wasu daga cikin malamai sun fassara shi da cewa sauda daga cikin cewa rasuwar sauda yana daga cikin alamun nubuwa kaga wanda wannan yake kuskure bisa kuskure an yi kuskure kuma zo ƙara fassara shi bisa kuskure wai yuzu an yakunu khitabu liman kana khatiran indahu hadiran indahu izaka min az-zawjat yace yana iya kasancewa wanda ake hidabi a lokacin su wanda suke halarta daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sauda da Aisha sun kasance suna nan sannan bayan su Zainab wafihi daga cikin hadisin kenan ne a takaice kawai mu sani cewa ambatan sauda kuskure ne zainab ce a cikin hadisi al-in'am wal ifdal wa anna al-hukm lil ma'ani la lil alfaz abinda ake nuni cewa ni'ima da farala shine ma'ana tsawon hannun da ake nihi kuma hukunci ana gina shi ne da ma'anoni ba da lafazi ba wannan ka'ida ce ta usulul usulul fiqh ce qawaidul fiqhiyya cewa al-ibratu bil alfaz lil ma'ani la lil alfaz abinda ake nura shine da ma'ana ba da lafazin ba kawai abinda mutum yayi furuci kuma ka'ida ce wadda a cikin fiqhu gaba ɗaya zai ta taimaka ma mutum mutum zai kasance ala sabilil misal ya zo zai sallar azhar ya zuciye shi a bakin shi in ma yana furuci yayi furucin sallar asuba yana ƙare sallah ba zai sake ba saboda al-ibratu bil uqud abinda ake kula abinda ke zuccin ba abinda harshe ya faɗa ba wannan yana daga ciki kaga nan annabi me yace tsawon hannu amma tsawon hannu na zahiri aka yi duba a na ma'ana ake ne ko kashin yana rusa biro ja wannan sai ku da su ya ce alatara an na azuwaju sabaka ilihin da annahu a rada ɗulul yaddi wato wifiyar allati hiyar jariha ce baka gani matan annaba alaihi salatu wasalam gaba ɗayansu su fahimta su ta tahi akan cewa tsawon hannu na zahiri suke tunani amma da zainab ta rasu yayin da sauda lamta tawafi sauda allati kana hunna da yadda jariha tufiyar zainab qabla hunna sai da zainab ta rasu ne da suka tabbatar da ce ashe annabi tsawon hannun da yake nihi ba hannu na zahiri ba yana nihin kyauta alimna kuma nan gurin ya zamana da hikima ya ambata musu haka annabi alayhi salatu wasalam bittifaqin malamai da ittifaqin kahurai gaba daya ba a taba yin mai karantarwa ba kwararre wajen pedagogy kamar annabi alayhi salatu wasalam kaga anan gurin ba ta musu yau ban sani ba Allah ya sanar da shikin amma ba zai musu amfani in yace musu ban sani ba ya gaya musu abin da ba haka ba dan ya sani Allah ya sanar da shi ya ba su labarin cewa wance ce daga cikin ku zata mutu bayana kuma babu hikima sai ita a zata cikin hayaniya kuma sai zama ana tana yawo kowa yana mata kallon matatta amma sai annabi ya ba su amsar da yadda ba wadda za a yi su fahimta kuma ba su ma gane cewa ba ba amsar su bace aka ba amsa bace ta hakika aka ba su ya musu amfani da majazi ba da hakika ba ya ce alimna annahu lam yardu lil udu daga nan suka gane ashe annabi ba yana nihin tsawon hannu na gaba ba sai yana nihin yawan sarka saboda Zainab din kasancewa mai yawan sarka ce al yadu anan gurin nan gurin yadu ana nihi al aba kyauta kuma yana zawwa a cikin lugar rahma ta larabci ana nihin al yadu a zo da ma'ana cewa ni'ima ko kuma ana nihin al yadu ana nihin kyauta yawa wannan baban hadisi nawa ne muka dauka kawai a harkon duka gaba ɗaya da muka yawon shi kenan ba sun shiga yauwa sai a ga nan zan mu takaita shi ko saboda sati mai zuwa ya mu shiga sabon babi na goma sha biyu ko makahin nan akwai fa'idar da muke liƙa ta da shi littafin safahatun min akhbar al-anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi sabri ala zawjat wal hilmi alaihinna zan mu tashi yau safaha ta nawa ce a gurguje safaha ta 71 wanda yake da shi safaha ta 71 wa minhum daga cikin su yace al-alimul arif akwai malami masanin Allah sayyidi Ahmad bin Ashiba rahimahullahu ta'ala yace gashi na Hamish babban malami ne masanin Allah malamin tafsiri ne da fiqhu yana da mu'allafat cikin fanni kala kala ya ɗauki ilimin shi a wajen al'arabi a dokani daga cikin ɗaliban shi ga sanan gurin kuma ya nemi ilimin shari'a a garin fas ya rasu rahimahullah ta shekara ta 224 da 24 kenan 'yan zamanin kamar su sheikh usman bin fodiyo da abdullahi bin fodiyo ne wajajen nan to wannan malami ya kisa tuhuma a zoji tumin an ajaba mata kara ya ce kisa shi tare da matar shi ta komai abin mamaki ga abin da mutum zai karanta wa ka anna zawjatu idala tala qissas man marra min niswa kamar ka ce matar tashi ta yi karatu ta karanci kissan duk matan da suka gabata na wancan sharrukan da suka gabata fa asad lil iqtida'i bihinna sai take yin koyi da su fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata bi azwajihinna da mazan su ma a zawjiha tare da mijinta al-imam ibn ajiba abinda take mishi zaka yi tunanin ce ai ta kuma ta karanci duk sharrin da ya gabata ne ta tattara take mishi shi a gabaki ɗaya shi guda ɗaya ya ce min zalika daga cikin wannan ya ce ƙala yake cewa a nira ƙatu yawon fil alali hafi hawatar na yi barci a cikin bargonta cikin shinhudarta fajar zaba tumin ta hati ya shinhuda bargonta ya kwanta ya hau sama ta zo ta kama ta warce shi daga kalkashi wa ramad bi ilal adi ta gefa shi a ƙasa saboda nata ne ta gefa shi a ƙasa ya kwana a ƙasa wa min zalika daga cikin wannan ani ataitu laha zata yawmin nazo mata wata rana bi jubnataini dariyataini fi wa'a'in da abin nan jubna guda biyu a cikin makayi fawajattu hagar ba na same ta tana tsananin hushi fa ajalata bi rijlaiha sai ta sa kafarta ta kwaba su sun marmat biha wajhi ma wajhi ta watsa mini su a fuska wa kuntu jalisan na kasance a zamane fa da rabar asi fil hadi ta buga kaina da katanga darban shadidin bugo mai tsanani duka wannan duka wannan wa dan ya kasance Allah ya sa waliyin Allah ne yana da hakuri duka suke ta musu wannan wulakancin wa amma sabuwar du'a amma yace da tsinuwa da zagi da muguwa addu'a fala yu'addu banni iya kilga ta wala yusabu a kididdige ta a cikin mu'amala shi da ita wal garibu ma a kullu haza yace abin mamaki tare da wannan abinda zan mu gani tare da shi wannan babban malami da kyakkyawan mu'amala shi da kyakkyawan karamcin shi da halayen shi yattakhadhu yatu tilkal uzur har da haka uzuri yake nema ma matar shi haisu qarin mubasharatan ba da iradi lima jarama'a tare da duk wannan abubuwan da ya gabata ga baki ɗaya wannan wulakancin da cin mutuncin me yake cewa yace wa sahibul gaira ma'zur mata a wajen kishi ana musu uzuri fi kullu ma yajdur minhu cikin duk abin da ya abin nan ya fado daga gare su ba mace ba ko namiji ma ko ma wane ne in dai a cikin baban kishi ne duk abin da zai rimtse ido ake akan shi in ji malam yace a ra'aita a rawar aita yace ba ni labari da a ce kai akan kaza a kadarta imra'ataka tazhabu ila ghayrika a ce ga matarka tana zuwa wajen wani suna kwana yal abu biha suna wasa da ita halkunta tasbir shin zaka yi hakuri akan haka ba zaka yi hakuri ba a ce kana kwance kullum matarka ka tashi da dare ta ta gidan wani sun kwana da sai kuma ta komo ta taho gidanka kuma ku zamana ai ce ka ka iya hakurin wannan yace aka ce a ai ce fal amru wahid to lamarin ɗaya ne in ka ce sha'anin kishiya fa kama la yasbiru ar-rajul ala ru'yati imra'ati ma ga yace kamar yadda namiji ba zai iya hakurin ganin matar shi tare da wani ba to haka nan macen ba zai ta yi hakurin ganin mijinta tare da wani ba fa kullu ma yasdur min ghaira ce duk abin da zai fado na bangaren kishi hina hayyaje gairatu a lokacin da namiji ya zaburan mata da kishinta to mahamulu liman lahu aqalun wa hilmun ana daukan shi ga wanda yake da hankali da jimri to kuma ina ga mata su da ba hankali ba jimri kuma aka gama da wannan wannan baban da aka hoyi ya ambata cikin aljami'u sagir yace al gairatu mulhaqatun bi shuhada kishi ana ilhaqin shi da shahidai ma'ana wadda ta yi haƙurin kishi ta yi jimri ana gama ta da shahidai saboda ƙarshen cutarwa ce a cikin zuciya na ƙona zuciya amma in ta yi haƙuri ta yi jimri ta fawwara lamarinta ga Allah sai a gama ta da shahidai fala ta sa'alu fi qabriha ba a tambaye ta a kabari cikin abin da ya shahi kishi yace wallahu alam Allah shine mafi sani amma duka suna nihin kishi wanda yake ba na hauka ba na zamanin mu wanda za a je wajen boka ayi tsahi ayi sirri har a huta musuluncin ma gaba daya ba shi ba ake magana kishi duk wani abin da ba mun gani a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wadda ta kawo abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kwanan ta bane ba amma ɗaya ta kawo abinci ta zo wadda take ma'abuciyar kwanan ce ta halbe shi kwanan ya hoshe annabi ya zarge ta akan cewa bata kyauta ba ko aufan bai ce mata ba kawai dai da aka huce shi ma ba a nan ba ya sa ta ramuwa sai da lokacin ya huce ya ce to kwanan ta zaki rama mata ba a nan ba lokacin tana cikin kishin ya hau kuma ya ƙara hau da abin ya ce ya kin rama kuma a yi ta hayaniya a yi ta cece ku ce a lokacin kyakkyawan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa taɓa ta aka yi sai ya kyale ta da abin ya wuce ramuwan ma aka sa ta ta rama mata ya ce fakana min husni haziha rahimu Allah ta'ala daga cikin kyakkyawan rabanta da Allah ya sa ta ita wannan mace mijinta ya kasance mutum ne masanin Allah kuma malami ne mai hikima shine wanda yake cewa la yusamma sabru rajul ala azm ra'atihi wa jafaha zullan ba a kiran mutum da zai yi hakuri akan cutarwar matashi da wulakantarwa ta matashi da wauta da mace za ta rika mishi in yana hakuri yana jurewa a kalle shi cewa kaskanci ne wala galba lahu kuma ba alisahin shi ta hi karhin shi inna ma huwa hilmun haƙuri ne wa takarrumin da karamci wa suturar lirar da kare mutunci wanda zai kasance a ce daga ta taɓa shi a yi ta bala'i a yi ta zage har makwabta suna jin su nan ba karimi ba ne ba mutumin kirki ba ne amma karamci da kirki shi ne kasance ta yi ta bala'inta ta yi ta hauka ta yi shiru ya kyale shi ne karamci da kuma kare mutunci ya ce wa'illa idan ba haka fa ayi kuwacin lilmar a hata ta galibin rajul ina karhin mace da ta isa hazatta rinjaye namiji kenan kaga ya kyale ta tana ta bala'in ta tana ta musibar ta kawai karamci ne da mutunci ya kara darajar shi ba mutuncin shi bane a ji shi suna fada suna buga da mace ana kai karan shi a ce ya mare ta a kai karan wajen uwayen a ce ya buge ta ana zawa shari'a wannan ba karamci bane yace li zalika qila la yaglibun hunna illa al-kiram shi yasa ake cewa shi wannan malamin da ake ma wulakancin nan shi yake faɗa wannan wa'azin yace la yaglibun illa al-kirami ba wanda suke rinjayen shi su hi karhin shi sai karimi sai mutunan kirki wala yaglibun hunna illa al-li'am kuma ba wanda ke rinjayen su ya hi karhin su sai mutunan banza in dan daba ne dan duniya ta aura kullun ya ya masa mata kai baya kyare ta ba duk abinda ta mishi zata ga limkin haka na. in ya kasance dan duniya ne amma an mutanen kirki ne shine zai kyale ya hakuri kamar wannan malama ai ta cutar da su yace wa tasmiyatu sabruhu laha galba majaz a kira cewa ta rinjaye shi yayi hakuri wannan majazi ne ba zancan dan ta karhin shi bane shi yasa a wake yake cewa wa jahalu radarnahu bi fadl hulumina walau anna shi ina radarnahu bil jahali yace su yi jahilci mu maida shi da hakurin mu da jurin mu da mun ga dama mu ma sai mu maida shi da jahilci irin nasu amma sai mu yi haƙuri mu yi abin nan da dogon wa'azin shi da ya kawo rahimahullahu ta'ala